Saidi Aliyu dan maulanmu shaida Usman Bauchi wanda zai fasara maulanmu Shehul Islam a shaida Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu Allah kara masa lafiya Allah kara masa kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ya ba mu albarkacinsa akramakumullah Yusuf
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا لله إن كلا لألا يكيوا مبيا النبي كنا أمدينا أما كان كلا متاني يا أيها الناس هكذا يازو سو أشرين القرآن يا أيها الذين آمنوا كما كلا مدينة shi ko ya zo sau tamanin da tara ƙur'ani in ka ji in ka ji ake ya yi wani na amanu to ka sa kunnanka da kai ake yi kai musulmi duk inda kake in to yi umarni kan minan lalina hutul kitaba da rudukun ba da ima da duke wuri in to yi umarni kan in to yi umarni na kawaru يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين أنا مكانا ياكم أولي yakin odo ya zo da jarraba lokacin da aka yi yakin badar aka ci nazara aka kashe kawurai saba'in aka ɗaure kafurai saba'in wani shekaru da aka koma yakin odu annabi ya nuna yadda za a yi yakin ya sa shugaban maharba ga inda zai tsaya da mutanensa ku tsaya a nan ko mun ci nazara ko an ci nazara a kan ko dai ku tsaya a kan nan to da yakin yakan kama nazara ta bayyana musulmi suna kashe kafirai suna kashe kafirai suna yanka su suna kashe suna yankawa sai mutane suka ce a to ai mu yakin yana karewa muna kallo muna tsaye mun zo yaki ne ba gashi ana ta yaki ana kashe kafirai ana kwashe ganima muna tsaye muna kallo to waɗansu kuma sahabbai suka ce a annabi ne ya ce matsaya nan fa bin umarnin annabi ibada ne mu tsaya a nan ɗin da ya ce mu tsaya wani ka ce a to ai yaƙi muka zo kuma kuma ita kallo ana ta yaƙi to da aka bar inda annabi ya ce a tsaya ɗin inda abdullahi bin jubair da mayaka ƴan uwansa suka tsaya to sai ya zama an saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko in an saba wa annabi wai babban abu mai muni zai sauka saboda haka yaki ya ci nasara amma da suka bar inda annabi ce su tsaya din nan suka yi mayaka sai abin ya zama yadda ya zama a komo kawarai suka juyo kan musulmi suna kashe su aka kaman ba a samu nasara ba amma ku ai nasara ta samu shi musulmi ya je yaƙi saboda Allah ko ya ci nasara ya dawo gida da yabon Allah ko da ganima ko babu ko kuma yi shahada ya tafi wajen Allah tare da yardan Allah duk yadda aka yi da ya ci nasara to sai yakin ya zama ba a ji daɗi ba kaburai sun sa musulmi a gaba sai ya zama wanda suka saura a kan annai ba su mutum goma sha hudu ba sauran duka ba a gansu ba sun tafi inda suke tserewa da aka yi haka aka taru a kan annabi ya ɗanji ciwo a haƙori ya ɗanji ciwo a goshi sai mutane suka tsaya a kansa sai aka ba da labari ai an kashe shi ne ma subhanallah subhanallah an kashe shi subhanallah sai muna buka suka da ce to kun je kun gani ba annabi muhammad abin da yake nan da annabi ne na allah da yakin nan bai zama haka har a kashe shi ba maza maza ku koma cikin addinin ku na zaman lafiya na zaman da wannan bambancin da muka ɗauko wanda ya kawo mana a bar shi to da aka faɗi wannan shi Allah ke faɗa kar a yarda a ji wannan magana ta kafirai a koma cikin kafirci annabi an kashe shi annabi ba shi ne Allah ba annabi ma'aikin Allah ne ko da an kashe shi ai addini zai ci gaba da yaduwa ballewa ba a kashe shi ba in tudiyun lalzi na kabaru in kuka biya waɗannan kawure masu wannan irin maganganu domin su munafukai kawure ne a baɗini a zahiri su musulmi ne ana sallah da su a baɗini su kawure ne shi yanzu aka ambaci sunansu na ɓoye ɗin in tudiyun lalzi na kabaru in kuka biya waɗannan kawure yarudukun ba da imanikun gebere yarudukun za su juyar da ku su mai da ku kebiri na kafirai ba da imani kun bayan imanin ku za su mai da ku baya ku koma baya koma baya alaƙa kun bayan ku kwatan karibu sai ku zama ku kwatan karibu sai ku juya ku zama khasiri na masu asara da ku mutanen Allah ne ku mutanen annabi ne to yanzu kun juya kun koma mutanen shaidan mutanen kafirci kun yi asara duniya da lahira kenan balilla mu ne balillahu maulikum wa huwa khairun nasirin kar ku ji maganan kafire ba abin da hada ku da su ku maganan Allah Allah shine ubangijinku shine majibincin lamarin ku shi za ku yi magana ba maganar makiya annabi ba bai bal ba haka ba ne a bar wancan magana Allah Allah shi ne maulakun majibin al'amarin ku zalika bai zan la maulin da zina amanu wa hannun kirfi ya la maulin da Allah Ubangiji kowa ne amma mai jibin lamarin mu mane ne ba sauran wada ba wa shi Allah khairun nasirina shi ne fiyayyen wanda yake taimakawa zai yan sulkun Allah ku dan galiba da kun in ku Allah ya kawo nasarar nan taza ya yi muku ita ba wanda ya sa ya rinjaye ku in yan sulkun Allah ku dan galiba da amma in kuka kike bin maganarsa sannan in ya zama da lamarin ku ba manzar da zai yan sulkun bari wa za ku za mu taimake ku ne Allah ya daina taimakon ku taimaki Allah Allah zai shiga wa taimakon ku dan galibu kafiri bari Allah mawaleku bar ba haka bari Allah Allah shine mawaleku majmin lamarin ku wawo shi Allah shine khairun nasirina yayyan mataimaki duk lokacin da kaji nasrun ya ce maka min Allah nasrun min Allah in yansurkum Allah nasara daga Allah take ba daga yawan makami ko yawan mayaka ba سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما النار وبئس مثوى الظالمين an yi yakin uhudu din ranar asabar ne kafurai suka koma gida suna jin daɗi kamar sun yi nasara sai da suka je wani wuri da ya kiransa hamra sai abu su bayar ce wai mai muka yi ne mun riga mun karya mutanen nan mun karya zagonsu abin da ya saura ƙarasawa ne kawai me yasa ba za mu ƙarasa ba a ji muhammadun babu shi manyan mataimakinsa babu su mu koma mu koma ranar lari sai suka shirya za su koma ranar lari allah yana ba annabi labarin abin da ya faru ya ce karka damu sanulki fi qulubil ladina kafaru ruba za mu je ba tsoro a zuciyarsu ba za su iya komowa gare ku ba za mu je ba mu tsoro jewa tsoron nan ba kan ranar yaki kadai ba kullum allah yana taimakon manzon allah sallallahu alaihi wasallam da jewa tsoro a zuciya a zuciyoyin makiyansa har yanzu nan kullum kafurai a cikin tsoro suke kullum suna cin tsoron musulmi a saboda tsoron da ake jewa musu a zuciyarsu saboda mai ma shi da kubilla saboda tsafin da suke yi su kafurai malami na zulmihi sultana suna tsafi suna bauta wani abin da allah bai saukar da wata hujja a bauta masa ba wa yawmun naru kar ku damu wa yawmun makomazu annaru wuta wa bisal masiru matabbata da makoma ya tabbata gare cikin wuta amma ko makoma ta yi muni wurin komawa ya yi muni tun da a wuta za su koma wa bisa masu zalimina masu zalimina makoman wa'annan azzalimai da suka zalimci kansu suka ki bin Allah Allah ya musu alheri suna daukan alherin Allah suna bauta wa dodanni da shi sun yi zalunci kenan inna shirka da zulmun azim masu zalimina wuta ita ce wurin tabbatan azzalumai waɗannan azzalumai wa bisa duk wanda aka ce makomansa mazaunin sa wuta ne wa bisa mazauni ya yi muni wa bisa masu zalimina makomansu an kawo wasu zahiri mawuziyar mutumari don a faɗi halayensu duk wanda Allah ya masa alheri ya fudda shi daga babu ya kawo shi akai akwai ya ba shi iska yana shaƙa ya ba shi ruwansa yana sha ya ba shi nono yana sha ya ba shi abinci yana ci ya ba shi lafiya ya ba shi nama ya ba shi abokan zama duk wayannan alheri Allah ne ya maka su ba kai masa komai ba sai ka ɗauki ibadarsa kana baiwa arna gumaka wannan kayi zalunci ka dauki hakkin Allah ka ba makiya Allah su ne dodanni kayi zalunci kuma Allah ya aiko maka da babban alheri ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin danginka a garinku kana jin maganarsa wannan ma babban alheri ne sai ka saka wa Allah da ke da kiyayya kai baka yarda ba nan ma kayi zalunci ba masu zalimina wuta ita ce makoman azzaluman nan ba faɗe su da lamiri ba maka ce ofisa masu wahun a masu zalimi na makoma waɗannan azzalumai ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأتيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين حقيقة suka ce a ga mu ne tare da annabi mu ne aka yi wani alkawari mu ne mutanen Allah wa inna jundana da humul ghalibuna kullum ana gaya mana nasara tare tare tana tare da mu to ya aka yi wannan karo idan ba mu ga nasarar ba Allah ya ce a kun ga nasara a idonku kun ga nasara a idonku lokacin da farkon lamari kuna kashe arna kuna yayyanka su saboda nasara ta samu hatta za ku yadda sai lokacin da kuka karye aka zuga ku aka ce ai yaki ya kare mai kuke tsayuwan mai kuke yi kuka bar inda annabi ya ce ku tsaya wajen maharba da kuka bar wurin kuka saba wa annabi to daga nan ne sai nasarar ta juye abu ya juya ya juya rashin nasara a naliku da farko akwai nasara wadda kansa da kullawa da hu ita wasu nan mai hatta za ku shiltum wata na za tu bi lamar sai lokacin da lamarin ku ya lalace wata na za tu bi lamar ku kai ta jayayya cikin lamarin ku wani suna cewa annabi ne ce mu tsaya a nan tsayawa nan ina shi ne ibadan mu wani ce to tsayawa mai muke mun zo tsayawa ne ba mu zo yaƙi ba ne ga yaƙi na shirin ƙarewa muna sai muna kallo mu bi masu yaƙi mu je mu yi yaƙi to lokacin da ka yi wannan jayayya kuka bar inda annabi ya ce a tsaya ba ku tsaya wurin ba wa sai dun ba ma alaikum ma tuhibun sannan kuka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka saba wa Allah bayan ko kun ga abin da kuke neman na nasara din gashi a fili kun samu nan kuma yuridu duniya min kuma yuridu lahira a cikin ku akwai wanda yake nufin sa dama duniya duniya don duniya yake yakin don duniya yake bin annabi abubakar ya ce tun da nake a duniya ban taba sanin sabon manzon Allah ko wanda suke binsa saboda duniya ba sai da Allah ya faɗa da kansa yana zaman dukkan mu ne muna bin annabi ne saboda Allah ba saboda duniya ba min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu lakir a cikin ku akwai masu son duniya kadai muhajiru ummi qaisin kenan wa min kuma yuridu lakira a cikin ku akwai masu taimaka wa annabi don addinin sa don ranar lahira min kuma yi rujin duniya min kuma ya jira sun masaraba kuma anu sai Allah ya juyar da ku gabanin su kafiran sai juyar da kafirai a kanku liyabtare ya kuma Allah ya wannan ne don ya jarrabe ku ya bayyana imanin mai imani ya bayyana munafurcin mai munafurci daga dafa an ku amma ba komai Allah ya yafe ku don kuna da babba a cikin ku sai Allah ya bar musu sayyidina Usmanu yana daga cikin su to sai saboda sayyidina Usmanu sai Allah ce ya yafe musu daga dafa an ku Allah ya riga ya yafe muka mun da kuka yin duka wallahi shi Allah zu fadlin mai amma abucin babban farila ne akan almu'min akan mu'minai da mu'minai su kai Allah yana son su yana musu afuwa saboda farin lassa.
In tusiluna wala tanuna ala ahadin minkum in tusiluna wala tanuna ala ahadin warrasul
والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم غما بغم لكي لا تهزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تسئلون lokacin da kuke hawan hawan hawan tudu ko kuke shiga gangara wala talwuna ala ahadin kuna gudu ba ku waiwaye kowa annabi yana bayan ku yana ce ilayya ilayya ibadallah ilayya ilayya ibadallah ya ku bayin Allah gani nan kar ku gudu ku tafi wani wuri ku dawo nan waje na ku zo nan waje na fa asabakum ghamman bi ghammin nan da sai babban baki ciki ya same ku saboda bakin cikin da kuka za a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don saba masa kuma da kare yakin sa fa za ku gama mai gamin likai la tahzanu ala ma asabakum wala ma asabakum domin kada ku yi bakin cikin abinda kuka rasa na yan uwanku sahabbai an mutum saba'in da biyu suka yi shahada a wannan yakin alama fatakum wala ma asabakum kar ku bakin cikin abin da ya same ku wallahi shi Allah khabirun ma ta'maluna ina sani da abin da kuke aikatawa abin da kowa yake aikatawa Allah yana sani da shi
وأنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجيهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحز ما في قلوبكم والله خبير بما تعملون lokacin da aka yi haka sai aka su kashi biyu dama Allah ce min kuma yuridu duniya min kuma yuridu lahira to su ma wanda suke yi saboda duniyar nan sai suka zama yanzu ba abin da ke damun su sai tsere da kansu suna neman inda za su su tsira ne kar mutuwa ta same su yadda ta samu waɗannan masu shahada sun ma zara ne kun ba da ramme bayan wancan bakin ciki sai Allah ya saukar muku da amanatan amincewa nu'azan sai ya zama kowannen ku yana gengeni to hankali ya kwanta kenan in ka ga mutum yana gengeni to hankalin za kwance yake yaushe da yi watan minkum girgiri yana rufe waɗansu daga cikinku kuma sabu tsala ya ce ina gingiri takobi na ya fari in ɗauka takobi na sake faduwa in ɗauka takobi na sake faduwa in ɗauka allah ya kawo muku gingiri tun da allah ce warkar a ba'an ku ya riga ya yafe muku ai zaman lafiya ya samu ya fi tsaye wa zambinku sai sai gingirin na yana rufe waɗansu daga cikinku wallahi wajen waɗansu mutane kuma kada maɗin wa muzo su kan gidin bai kama su ba ba abin da ke damun su yanzu sai za yadda za su yi su tsira da rayukansu suna neman yadda za su shiga su tsira ne kawai su rayukansu kawai su suka dame su da goro na allah na mana wani shai shin wannan abin da ya same mu nan kuwa allah yana yana cewa ka taballahu da galiban na ana rusuliya inna allaha kabiyun azim Allah ya riga ya rubuta da shi da manzanninsa kullum suke da rinjaye kullum Allah da manzanni su suke da rijaye to ina rijayen namu cewa kullum nasara tana tare da mu ina nasarar banda wannan ma da suke wada akwai abin da suke boyewa zuciya su da ba sa fara maka ya kuru na lauka na mai rushe ma kusan na hauna ai da ya zunnuna billahi ghairar haƙƙi zannar jahiliya suna wa Allah mummunan zato wai Allah ba zai taimaki annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama mummunan zato irin na mutan da wanda ba su da addini ya kuru na hannana mai rushe shin wannan lamari ko muna da wani rabo ko a cikin wannan kullum ana ce mu ne da nasara mu ne mutane annabi mu ne masu nasara mu ne masu jahirin jayin kenan ana faɗin wani abu wanda ba sa faɗa ina zuciyarsu mai suke faɗa wanda ba zuciyarsu lauka na da nami na mai shehu ma kutun na hauna abin da ake faɗa mana cewa kullum mutanen da suke da annabi su ne da nasara to da wannan kashe-kashen da aka yi mana da abu a yi ba da ba a yi ba suna ɓoye wannan ne a zuciyarsu da ya musu ya rasu ba wannan lamar kulla hulun layi ka jama dukkan lamari na Allah ne ba da nasara na Allah ne rashin ba da nasara na Allah ne kuma mutuwa tana rubuce kowa kowa lokacin mutuwa sai na rubuce idan ranar ta yi ba yadda za a yi ba zai mutu ba dole ne sai ya fito inda zai faɗi ya mutu in dai lokacin ajalinsa ya yi laukanin wani jama'a kudin la'auna kullum kundin fi buyutukun labarar zallar da kudu ba ne murkatul dakunan ku ba ku fito ba sannan kowa kwanansa ya kare cikin wayannan mutane saba'in da biyu to dole ya fito ya je inda ya fari din nan sai ya je mutuwa ta kada shi a wurin ya mutu saboda ajalinsa ya riga ya yi zaman gida ba zai hana ku mutuwa ba mutuwa wajen yaƙi ba zai sa ku mutuwa ba da rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah ne wallahi yuhmid Allah shine mai rayawa shine mai matarwa kullu kuntum fi buyutikum la barazna mutuwa ne qatl la mudaj wal yabtali Allah bi yuridu Allah ya ga dunya ya bambance abin da yake cikin zuciyarku ya tankade ya karkare abin da yake cikin kirazanku da zuciyarku wani ma zama bi qulubikum wallahi Allah khabirun masani ne ba ta amalu na abin da kuke aikatawa duka Allah yana sani da shi alimun bi zati sudur Allah yana sani da abin da kira za su ga kunsa
innal ladina tawallaw minkum yawmal tawal jama'an innama sadallaw shaytanu bima kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد أفر عنهم والله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ranar da jama'a guda biyu nan suka gamu jama'an musulmi annabi da sahabbai kenan da jama'an kafirai abu su da kafiransa kenan wanda suka gudu suka juya annabi yana kira su ku dawo ku dawo bayan Allah gani ku dawo bayan Allah nan inna zamasta zallamu shaytanu ba da ma kazabu shedan ya taba jin su ne suka yi wani abu suka yi wani dan karamin laifi wa Allah shi yasa ranan Allah ya kama su suka karaya suka yi laifi suka gudu dama karamin laifi yana jawo babban laifi ibada karama tana jawo ibada babba saboda haka a kiyaye yin laifuka wato yin karamin laifi zai jawo mutum yin babban laifi in masta zalla mu shaitanu iyaka a shaitanu shaidan ista zalla ya zamar da su ba zai ma ka zama saboda dan wani abu da suka aikata kamun wannan lokaci aka kama su da shi a wannan rana ba zai ma ka zama wani gada ba anu gashi ba Allah ya riga ya musu gawara dai yanzu a bar maganar dai Allah ya riga ya musu gawara saboda haka sahabbai ne akwai ku babba cikin sai na Usman wanda kada fallanu ayi Allah ya mutu gafara wallahi Allah ghafurun mai yin gafara ne mu ne alimu mai jinkirtar da hukuma ne wa wanda suka cancanci hukuma
ya ayyuhal ladina amanu ya الذين منه ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يميت والله بما تعملون بصير يا قوم بني لا تكونوا كدك زما كالذين كفروا كمن كافرين وقالوا ولد كافر وقالوا لإخوانهم سكبا متانا سجموا شاورا wa gado ne kwanu za ta rabu biyar ne lokacin da za su yi tafiya ko za su tafi yaƙi ku zauna wannan lokaci ba lokacin tafiya ba ne za ka je a kashe ka a banza za ka je ka mutu a banza karka karka je za ka je a kashe ka a banza za ka je ka mutu a kan banza wa gado ne kwanu mu za ta rabu biyar ne in sun tafi tafiya ko ta neman kuɗi ko ta neman ilimi za ta rabu bai ɗaukanu gulzan ko suka tafi yaƙi ɗaukanu inda na ma mato gashi nan mun hana musu tafiya su je sun mutu a banza wajen neman ilimin ko neman kudin ko kuma yaƙin ba abin da mu da su ba kar ku je kar ku je kar ku je suka saba mana suka yi gashi sun je sun mutu kamar yadda muke muke zaton zama zai faru ɗaukanu inda na da sun zauna tare da mu ba su tafi yaƙin ba ko kuma su yi tafiyan ba ba ma duda ba su mutu ba su masu yi masu tafiye tafiye kenan ba ma kuturu da ko ba a kashe su ba su masu yaƙi kenan ya ji adal la za ni kasar tafiye kulubi za su yi haka ne su kafuran in sun gaya jan uwansu wannan haka sai jan uwansu ko su yadda aiko haka ne aiko haka ko haka ne kaga su wari da su da su yadda sun tafi ai kaga ba su mutu ba aiko haka ne aiko haka ne a jefa musu nadama a zuciyarsu a kan rashin karɓar wannan shawara kar su tafi a kashe su a banza ko kar su tafi a mutu a banza ya ji za ka tafi gudu wallahi wuyo min ku sani ba Allah shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa wato hana hana su tafiya su zauna a gida ba za su tsere wa mutuwa ba barin su tafi yaƙi ko su tafi tafiya din ba zai sa su mutu ba kullum rayuwa da mutuwa duk suna hannun Allah ne kowa in ajalinsa ya kare in lokacinsa ya yi dole sai ya fito ya mutu inda aka rubuta masa ya mutu ne wallahi ma ta mutu na basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو منتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ورأيكم قتلتم ya ku bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa ma duk mai jin wannan magana wallahi in kun mutu saboda Allah aw kutilun ku ku akashe ku saboda Allah domin wanda ya mutu a wurin yaki shine shahidi akwai shuhada uban da wannan kan wanda ya mutu a gobara ko wanda ya mutu a faduwan gini ko wanda ya mutu a mankusar nuna maliho shahidun ya mutu don kare dukiyarsa ko kare ransa ko matar da ta mutu wajen aihuwa an kirga da shi a dawo suna da yawa ko da ke shugabansu wanda ya mutu wajen yaƙi wadai mutum wa guduntum wadai guduntum fi zabi lawa mutum wallahi in an kuka je yaji ya kaje ku saboda Allah aw mutum ko kuka ku mutu a gida saboda Allah ayi mutum ayi ku dillo ayi mutum aw ku dillo la maghfiratu min Allah wa rahmatun khairun mimma tajun ku dai ku gyara zakanin ku da Allah ku gyara zakanin ku da Allah inda zakanin ka da Allah ya jaru ya kyau karka damu da inda zaka mutu ko ka mutu wajen yaki ko ka mutu wurin tafiya ko ka mutu a gida da baka firatun gabara dai tana nan tsakaninka da Allah zai maka ita tun da yake tsakaninku da Allah akwai shiri da baka firatun mai Allah akwai gabara daga Allah wa rahmatun da rama khairun min ma yajma'una samun gafaran nan da samun rahaman nan ya fi abin da masu rai suke tarawa wanda ba su mutu ba ne khairun min ma yajma'una وإن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون
ولئن متم او قتلتم لله تؤجرون in dai ka gyara tsakaninka da Allah wato in kun gyara tsakaninku da Allah ku mutu mana in kun mutu a gida ko kun mutu wurin tafiya ko kun mutu wurin yaƙi ai wajen Allah za a mai da kai wanda za a mai da shi wajen Allah kuma Allah ya riga ya yarda da shi ya yarda da Allah wani tsoro ne ya saura gare shi da wani bakin ciki ai wajen Allah za a mai da ku wale mutum a wajen lailan la ya tushar wallahi wajen Allah za a mai da ku wanda za a mai da shi wajen Allah ina nasa damuwa ba bakin ciki ba tsoro da yin lafi shirun.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاهدهم بالامر فاذا علمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت وتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين Allah ya saba yabon manzon Allah da halayensa yana ce masa wa innaka la ala khuluqin azim wallahi kai din nan ka tabbata akan babban hali na kirki halin kirki na mutuntaka ka tabbata akai halin kirki na mutuntaka kuma Allah yana ce masa daga ja'akum rasulun min anfusikum ina gaya muku babban manzo ya zo muku naku na kanku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahar da ku baya so duk abin da zai wahar da ku baya so bil mu'minina raufur rahim mutun ne mai tsananin tausayi mai tausayi wa mu'minai sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ke banza da wannan irin halaye yana cewa kun ma rahmatun min Allah lindalahu Allah Allah ne yake magana Allah ce ba don Allah ya yi maka mai kyakkyawan hali ba saboda haka halinka ya zama mai saukin hali tsakaninka da zabanka saboda rama Allah da ya yi maka ne ya maka kyakkyawan hali na tausayawa zabanka da rahmat da Allah ya wa zabanka ya mai da kai mai kyakkyawan hali mai saukin hali mai zaman lafiya da kowa mai jinkan mutane wannan abubuwan da suka yi duka annai bai zafi ya musu fada ba saboda kyakkyawan hadisa wadda kutta banzan halisar kalbi da Allah ya yi ka wani mummunan hali banzan halisar kalbi mai taurin zuciya mara tausayi mai kaushin fushi lambar domin haulik da sabon ka sun watse sun barka amma da Allah ya yi maka rama ya yi maka kyakkyawan hali ya yi wa sabon ka rama ya yi maka kyakkyawan hali sai ka zama mai tausaya musu mai son su saboda haka suke tare da kai koyaushe sallallahu alaihi wasallam dan fadu min haure fa abu anhum ka ci gaba da zama da su kana yabe musu laifin da suka yi maka wastaghfir lahum ka nema musu gafaran Allah su sabban naka sallallahu alaihi wasallam wa shawiru bil amri kuma abu da duk zaka yi ka rika shawara da su don su san suna da girma a wurinka ka mai da su abokan shawara in ka gama shawara da su bai za a zamta sai ka gama shawara ka ji ra'ayin kowa in ka tashi zartar da abin da kuka shawara to ka dogara da Allah ka dogara da Allah abin da Allah ya saukar maka zuciyarka duka shine babban ra'ayi da za ka yake da shi bai za a zamta in ka tashi zartarwa wata wakalar Allah zai ka dogara da Allah Allah zai gaya maka abin da ke madaidaici wanda ya fi shawara din inna Allah shi Allah yuhibbu yana son mutawakkilina wanda suka dogara da shi masu bin mai da al'amarin su duka zuwa gare shi إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم
ينصركم ويخذلكم ومن ذا الذي ينصركم من بعده على الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله إن دي الله ياباكم نصرة فلا غالب لكم با وند يسير جايكم saboda wa'inna jundana da hamon galibuna kuna rundunan Allah kuna masu rinjaye ko da yaushe in Allah ya kama ku wannan nasara to ba wanda ya sai rinjaye ku wani ya kazur ku minku Allah ya ɗauke nasaran saboda wani abin da kuka yi wanda bai dace ba wani ya suru ku min bani ina za ku zaɓi wani wanda zai taimake ku bayan Allah ya ba ku rashin nasara babu wani ya kazur ku manzali ya suru ku min bani wa'ala lahi bane tawakkaluna wajibi ne mu'mina cikin dukkan lamarin su su dogara da Allah wajibi ne ga mu'mina cikin kowane lamarin su su dogara da Allah
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون a cikin maganganunsu munafukan ga shi ga wata maganar da aka sake kawowa akwai wata katifa ja wanda aka same ta cikin ganiman badar sai ta bata da ta bata sai wani ce katifa nan ina zamanin an dauka muhammadu ne wai an dauka an dauka an dauka an boyewa annabi muhammadu ne Allah ce kai kai kai ko kuza ai ba za a dangana wa annabi muhammadu gululi ba gululu wato abubuwa ne akwai rabon ka a ciki akwai rabon wadansu sai ka za hannu ka ɗauki yadda ka ga dama a cikin tun ba raba ba amma akwai rabon ka a ciki na ke kiran sa gululu kamar ya ga duk wanda ya yi gululu ya ce yana zuwa kamar ya gululu ya ce ma kan lagalle mar kiyama zai zo da abin da ya gululu nan yana ɗauke da shi a wuyansa ya mar kiyama ranar lahira a cikin wani hadisi ma manzo Allah yana cewa kada ba mu je lahira mutum ya ɗauko saniyar da da ya zaluncin ta ko ya gululu da ita tana kuka wuyansa ina ce ya rasu lallai ka taimake ni ya rasu lallai ka taimake ba zan taimake ka ba ina riga na gaya maka tun daga duniya ga kyakkyawan aiki ga mummuna ko ko ya ɗauko akuya tana me me me a wuyansa ya rasu lallai ka taimake ni ba ruwa na ai na riga na gaya maka komai tun daga duniya ko ku ya ɗauko kuɗi ko ku ya ɗauko tufafi ko ya ɗauko wani abu yana abu yana kuka a wuyansa ina nema na in taimake shi ba zan taimake shi ba na riga na gaya mu kyakkyawan aiki da mummunan aiki tun daga duniya duk wanda ya gululu ya ci zai zo ma kan lemar kiyama da shi da abin da ya sata ɗin kafin a raba yana ɗauke da shi ranar tashin kiyama Allah zai kunni ya tashi a cikin jama'a cewa gashi ya yi zalunci ya ɓoye kayan ganima tun ba rawa ba ya tafi magan lemar kiyama su matofe kudu namsin ranar da za a cika wa kowace rai ma haka zaba da na aikata ta aikata wa kuma da ya muna mutane allah ba zai zalunce su ba ya ƙara muku ya ƙara musu laifi akan laifinsu ko ko ya rage musu kyawawan aikinsu ko lada allah ba zai haka ba allah baya zalunci zalunci kai aiki a cikin kayan wani Allah kuma komai nasa ne ya zai yi zalunci ya komai ma nasa ne kuma ta fai kullum sun baka zaba ko su bayan Allah da yi zamuna ba za a zalunce su a ƙara musu zunubi a kan zunubinsu ko a rage musu lada a cikin lada zo Allah ba zai haka ba.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومتى رضوان الله ومن باء بسخط من الله وما به جهنم وبئس المصير Allah ji hanyoyin da ya guda biyu ne a gaban kowane mutum ga hanyar neman yardan Allah ga hanyar fadawa cikin fushin Allah shin wanda ya dauki hanya ta neman yardan Allah mai bin umarnin Allah mai bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama inda aka ce yayi yana yi inda aka ce ya bari yana bari a wanta waduwa na layi kamar ba bi sakarin min Allah a hada shi da wanda ya koma ya fada cikin fushin Allah abin da aka ce ya yi baya yi abin da aka ce ya bari baya bari ya sa yi daidai a a ai ba za su yi daidai ba amma ta waduwa na layi kamar ba bi sakarin min Allah ya yi kama da wannan wanda ya koma da fushin Allah a ba su yi daidai ba amma wai wuce nan shi na ƙarshen nan makomarsa wuta ne makomarsa wuta ne wa bisar masiru makoma ta yi muni aka ce makoma mutum wuta ne
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون درجات عند الله الله بصير بما يعملون su waɗanda suka bi hanyar neman yardan Allah hawa hawa ne wanda suka gangara suka ɗauki hanyar fushin Allah su ma hawa hawa ne wato daraka ne daraka ne wannan darajat wancan kuma darakat tun mutum yana musulmi zalla har ya zama mumini mai imani kenan har ya zama musini har ya zama arifi har ya zama ya cikin siddiƙai har ya zama in annaba ne shiga cikin annaba lokacin da ba rufe ba har ya kai annabi har ya kai mursali har ya kai daga cikin ulul azumi daga ɗaya daga cikin ulul azumi daraja ta kare ce da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma fadawa cikin darakat ne kasa ne kasa ne tun yana munafiki ya zama kafiri kafiri mai littafi ya koma ƙasa ya zama kafiri wanda ba shi littafi mai zafi kenan har ya koma kafirin da ce shi Allah ma bai gane akwai Allah ba bai gane ya zama duhu kan duhu kenan to su daraja daraja ne masu tafiya wajen Allah masu neman yardan Allah daraka daraka ne su masu gangara cikin fushin Allah Allah kiyaye mu fushin Allah da hanyar fushin Allah Allah ya ba mu hanyar yardan Allah da samun daraja wajen Allah wallahu shi Allah basiru bima yamaluna Allah yana kallon kowa da abin da yake aikatawa alhamdulillah akramakallah kuma sai mun tajidi
ha gidan rediyo Hmm.
suna so a ji hankali na tsakanin kowa da addu'a to kuma sai mun tajidi kowa ji wannan muryatawa yana cikin dariƙar tijaniya na jaddada masa duk abin da yake hannunsa na alkawarin shehu tijjani radiyallahu anhu bayan haka jama'a abin da muke ciki na bala'in corona a saurari abubuwan da likitoci suke ba mu shawara na yawan wanke hannu ko kuma rashin gaisawa hannu da hannu ko ko rashin hulɗa da juna ko rashin runguman juna ko rashin matsi juna duk abin da suka ba da hukunci da su likitoci abi musu domin su ne suke da wannan ilimi Allah yana cewa har yasta wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun shin wadanda suka san abu da wanda ba sani ba sai daidai saboda haka su likitoci sun san waɗannan abubuwa da mu mu sani ba in sun ba mu shawara sai mu bi musu saboda haka Allah kiyaye mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yi mana wannan bala'i hakika wannan babban musiba ne ta sauka a kanmu Allah ya ce ma saba ku min musibatu ma ka san ta ni kuma ya ku an kaze duk musibatu ta same ku ku ka zo ka no kanku ku ka kakkabo abin da zunuban ku ba don ma Allah yana rage muku da yawa ba hakika zamanin yanzu mutane sun bijire wa Allah wato sun maida lamarin Allah kamar da wasa waɗansu ce Allah ma ba su da shi kamar tunanin waɗansu daga cikin mutanen china da waɗansu daga cikin mutanen rasha waɗansu ka suna da Allah ma Allah suna da yawa waɗansu ka ce a ba su da yawa su Allah uku ne wasu ce a ba uku ba ne Allah biyu ne akwai Allah alheri akwai Allah sharri suna kokowa ba wanda ya kada wani to duk da Allah ne guda ɗaya ne wai lahu kuma ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim saboda haka suka bijire wa Allah ƙasa mai daraja wanda Allah da kansa ya aiko a gina masa ɗaki a ƙasar saboda zai tarbi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ya ce a gina masa daki a Makka don girmama Makka don nan ne farkon masaukin annabi din zai zo duniya kuma ya zo duniya shekara hamsin da uku Allah zai wuce da ƙaura zai koma wani gari kar a ce Makka ce ta ba shi darajojin da yake da su a annabi shi ke ba wani daraja ba wani wuri ne zai ba shi daraja ba sai ya koma ya daga ranar da ya koma ya sirba zai ta zama madina ima duk duniya ba ka za mai daraja kamar madina da Allah ya masallaci da annabi ya masallaci sa madina shi kuma sai yanko wani abu na aljanna ya kawo tsakanin mimbarinsa da ɗakinsa ma bai na baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna sai tsakanin ɗakina da mimbarina wani dausayi ne na aljanna wurin da aka gina wa Allah ɗaki da wurin da annabi ya yanko wani abu na aljanna ya kawo ajiye ya yi kama da sauran wurare a duniya amma sai aka samu shaidanu a wurin suka je sai an mai da ƙasar ta zama kaman amerika ita ƙasar makka za a yi gidajen rawa za a yi gidajen matan banza za a yi gidajen shaye-shaye za a yi gida duk abin da ba shi da kyau ne za a yi yadda ba a yi a yadda ake yi a amerika makka ma za a yi haka suka ba da mummunan tsokana wadanda kuma suna zagin waliyan Allah wadanda suna kafirta musulmi wadanda suna zagin sahabbai wadanda suna zagin har matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna kafirta musulmi to wannan bala'o'i suka yi yawa sai Allah ya jarrabe mu da wannan wa yamkuruna wa yamkurullah wannan hanyoyi suka zama wayan ba kowa da yasa kuruna kuruna wayan kuruna sun yi makirci sun yi wa musulunci makirci suna ce musulunci shine terrorist musulmi shine terrorist duk da shari suna maka mutanen Allah sai Allah ya aiko da bala'i bala'i kuma ya hada duk da mu da yake muna tare da su a ƙasa daya duniya da sai ya hada duk da mu to mu za mu ta tuba wa Allah mu ta istighfari Allah ya yi mana Allah ya yi mana bala'in corona da duk kowane bala'i Allah ya yi mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi mu mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah Allah ya jikan malau kashin da sa'imina na Kano babban mukaddami wanda yake mahaddacin Qur'ani mahaddacin 20 ne hadda da la'ilu shine ya rasu kamar kwana uku da suka wuce Allah ji kansa Allah ya masa gafara Allah ba da hakuri wa jama'an da barka da sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin da mai mai ta mana da mai mai ta mana assalamu alaikum